نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان متى 20 ديدي قوة المحرم shekara ta 1445 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da bakwai ga watan takwas shekara ta 2023 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasa littafin mai albarka na alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba darasinmu na ƙarshe muna karatu ne har yanzu a cikin alkabira samina kabira ta takwas ita ce uququl walidai saba wa iyaye wanda kuma ina ji mun karkare bayani akan wannan kabira abu ɗaya tal ya rage a ciki shine wata hikaya da malam ya kawo domin ya rufe babin da ita ko ya rufe fasalin da ita malai ce hukiya annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam malan ya kawo wannan issa da siga ta hukiya an hikaito wanda na sha ɗan yi mana ishara da wannan ibara ɗin duk lokacin da kuka ji malamai sun yi amfani da ita ko a ce ruwiya ko a ce hukiya na ce muku siga ce ta tamuribi siyar min siyar tamrib ma'ana na ɗaya daga cikin sigogin da ke nuna cewa hadisin bai inganta ba idan malami ce hukiya ko ruwiya yana nuni da cewa hadisin da zai kawo maka bai inganta ba ruwan sama ne? masha Allah saboda haka za mu karanta istan ne saboda kawai mi isti inasi da ita kamar yadda na sha maimaitawa domin da a ɗaya kewa da ita amma dai istar ba ta inganta ba ga yadda take istar yan uwa mala yace an yi kaito annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallam shabun cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai wani matashi yusamma alƙamatu wannan matashi ana kiransa da alƙamatu wa kana kafira lijtihadi fi ta'ati llahi fi salati was sawmi was sadaqa wannan matashi ya kasance mutum ne mai yawan kokari wajen bin Allah madaukakin sarki an san shi da yawan sallah an san shi da yawan sadaka an san shi kuma da yawan azumi mutum ne da duk inda ake neman da'a ga Allah subhanahu wata'ala yana wajen famari ba sai rashin lafiya ta kama shi washtadda marabuhu har rashin lafiyar tasa ta tsananta a gare shi fa arsalat imra'atuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da matarsa ta ga rashin lafiyar ta yi tsanani sai ta aika wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ba shi labari cewa inna zauji alqama hakika mijina alqamata fin nazai yana cikin halin fitar rai yana cikin yanayin da yake buƙatar taimako ya samu wani akan sa wanda zai lakana masa kalmar shahada فأردت أن أعلمك يا رسول الله بهذه تتسينسو سندك يا رسول الله حال دون مزين وألقما يكيتك فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمارا وسحيبا وبلالا sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aika mata sahabbai guda uku da ammar ibn yasir da suhaib ar-rumi da bilal ibn rabah annabi ya ce su je su tsaya akan wannan bawan allah wa qala annabi ya ce da su umbu ilaihi ku tafi zuwa gare shi wa laqanuhu shahada wa laqinuhu shahadata ku laqana masa kalmar shahada fama zau ilaihi waɗannan gwarazan sahabbai ba su ƙasa a gwiwa ba suka tafi zuwa ga wannan mutum wa dakhalu alaihi suka shiga inda yake fa wajaduhu cikin halin fitar rai fa ja'alu yulqinunahu la ilaha illallah sai suka yi ta kokari wajen laƙana masa kalmar shahada suna cewa ya ce la ilaha illallahu ya ce la ilaha illallah wa lisanuhu la yantiqu biha amma harshen sa ya kasa furta la ilaha illallah suna faɗa ya kasa faɗa suna ta maimaitawa ya kasa maimaitawa saboda haka fa arsalu ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam waɗannan sahabbai da suka ga abin ya fi ƙarfin su sun yi iya ƙoƙarin su amma abu ya cutura su ma sai suka aika suka ce aje a gawa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yukhbirunahu annahu la yantiqu lisanahu shahadata aje a ba annabi labari cewa alƙama fa harshen sa ya kasa furta kalmar shahada fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka gawa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sai ya ce hal min abwayhi ahadun hayyun sai annabi ya tambaya ce daga cikin iyayensa guda biyu akwai wanda yake raye ila sai aka ce ya rasulallah ya manzon Allah ummuhu kabiratu sin ai mahaifiyarsa tana nan shekarunta ma sun ja dattijuwa ce ta tsufa da yawa fa arsala ilaiha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi dan sako na musamman ya tura zuwa ga mahaifiyar alkama wa ƙalalin rasuli ya ce da ɗan aiken idan ka je ka ce da ita ƙullaha ka ce da ita in ƙadirat alal masiri ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan za ta iya tattaki ta zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta zo yana kiranta wa illa idan ko ba za ta iya ba saboda girma da tsufa tunda an ba annabi labari an ce da tijuwa ce ya ce faƙri fil manzili hatta ya ati yake ku gaya mata cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ta yi zamanta a gidanta shi zai zo inda take ina fata an fahimta annabi ya ce a gaya mata idan tsufa da girma ba zai bata ta tako ta zo inda yake ba ita ta zauna shi zai taso ya zo ƙala marwacin hadisin yace fa ja ilaihar rasulu sai wannan dan sako na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je wajen mahaifiyar alqama fa akhbaraha bi qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya ba ta labarin da abinda duk annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa fa qalat sai wannan dattijuwa ta ce nafsi li nafsihi fida ta ce raina garan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fansa ne zan ba da raina ya tafi a sarayar da shi a kashe ni don in fashi ran annabi sallallahu alaihi wasallam in ji wannan dattijuwa ta ce ana a haƙo bi itiyanihi ni na fi cancanta in tashi in tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fata wakka'at saboda haka sai ta dogara akan abin da take dogaro da shi wa ta miƙe ala'asan akan wani sanda wa'atat rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wannan bayar Allah ta tattako har wajen manzon Allah hira da aminci tsara tabbata a gare shi fa sallamat ta zo ta yi sallama fa radda alaiha salama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya mayar mata da sallama ya amsa wa qala laha yace da ita ya umma alqama ya ke mahaifiyar alƙama asbiqini ki gaya min gaskiya cikin duk abin da zaki gaya min wa in kazzab wa in kazzabti jaa alwahyu min Allah ta'ala idan har kika faɗa abin da ba haka yake ba kika yi ƙarya to wahayi zai zo daga Allah madaukakin sarki a sanar da ni haƙiƙanin labari kaifa kana halu waladaki alqama tace tambaye yace mata tambayar da nake so ne miki shine yaya halin danki alqama yake ki ga min gaskiya qalat sai tace ya rasulullah ya manzon Allah kafirat salat ai alqama ya kasance mutum ne mai yawan sallah baya wasa da sallah kafirat siyami mutum ne mai yawan azumi kafirar sadaka mutum ne mai yawan sadaka ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da ita wannan halinsa kenan tsakaninsa da ubangijinsa fama haluki ya halinsa yake tsakanin ke da shi ina fata an gane wancan duk abin da kika faɗa ai abin da ke tsakaninsa da ubangijinsa ne ba wani nake tambaye ki ba ya yake tsakanin ke da shi mu'amala ke da shi قال قالت سيدتي يا رسول الله أنا عليه ساخطة سيدتي قسكي يا رسول الله لا كسن فشي نك يدش إيه إنا فشي دش قال ولما سي النبي سي تدمك كي فشي دشي ما يمكي قالت سيدتي يا رسول الله يا من الله كان يؤثر على زوجته ويعصيني ya kasance yana fifita matarsa a kaina kuma yana saba mu wannan shine abin da yake mu shi sa na ina fushi da shi har ya rasa haka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci sar tabbata a gare shi yace in sakhita ummu alqama in dai har mahaifiyar alqama ta yi fushi da shi har ya rasu ba ta yarda da shi ba dole a shamake harshen alƙama daga faɗar kalmar shahada dole alƙama ya kasa faɗar kalmar shahada sun maƙala sannan sai annabi ya ce ya bilal ya kai bilal in talik wajma'ali hataban kafiran ya bilal je ka tattaro min kirare da itatuwa masu yawan gaske ka je ka taro min su ka kawo qalat da ta ji an ce za a taro karare da itatuwa sai ta ce ya rasulullah ma tasna' ya rasulullah me zaka aikata da kara da itatuwa me zaka da su qala sai annabi ya ce uhriquhu bin nar bayna yadayki zan kona shi ne a gabanki da wuta eh zan hura wuta ne ta ci balbal sannan dauko shi in jefa shi a ciki kina kallo ya kone annabi ya gaya mata haka kamar yadda ya zo qalat sai ta ce ya rasulullah ya manzon Allah waladi dana لا يحتمل قلبي أن تحرقه بالنار بين يدي أي زوتياتا بذات إيه أوكر ونن بلا إنك كون دانا أقبانا إنا كلوبا تتبذن إيه أوكر ونن با قال سي النبي يتبت يا أم القما يا كما يتير القما عذاب الله أشد وأبقى أنكو كنسان هكني azabar Allah madaukakin sarki da yake fuskanta sakamakon halin da yake ciki yanzu ta fi tsanani kuma ta fi wannan wanzuwa wannan da an kona gangan jikinsa shi kenan amma wancan babu la yufattaru anhum al'azab wa hum fihi mublisuna ita azabar lahira yan uwa ba a kakkauta ta ba hutu yadda ka san mai zazzabi idan yana zazzabi wata rana zazzabin ya dan zo wani lokaci kuma sai ya dan sauka haka ne ko ya tashi ya sauka azabar lahira ba haka take ba ita babu kakkautawa Allah madaukakin sarki cewa la yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunzaruna ba za a sauƙaƙa musu azaba ba koda da sakon daya ba kuma za a jira su ba za a yi tayin ta ne wata tana bin wata kuma ta gaba ta gaba ta fita baya ta gabanta ita ma ta fita haka Allah kiyaye mu annabi ya ce azabullahi ashaddu abqa fa inna fa in sarraki idan abin idan zai faranta miki zai faranta miki rai zaki ji dadi ay yaghfir Allah lahu Allah madaukakin sarki ya gafarta masa abin da zai miki dadi a ranki to fa ardi anhu ki yarda da shi ko fa ardi anhu ki yarda da shi ma'ana ki yafe abin da ya miki wancan fushi da kike da shi to ki kawo da kai ki ce kin yafe masa fa wallazi nafsi biyadihi yace na rantse da wanda raina ke hannunsa la yantafi'u alqamata bi salatihi wala siyamihi wala bi sadaqatihi ma dumti alaihi saqita ce na rantse da wanda raina ke hannunsa babu abin da zai amfanar da alƙama na sallarsa da azuminsa da sadakarsa matuƙar kina wannan fashin da shi duk abin da kika lissafa a bayana yawan yi to ba fa zai amfane shi ba matuƙar akwai wannan ɓacin ran naki a cikin zuciyarki ƴan uwa tare da cewa hadisin da muke karantawa ba ifi ne amma kun ga yayi kama da abin da na gaya mana satin da ya gabata na ce ba lallai sai mahaifinka ya fito ya maka mugun baki ko ya tsine maka albarka ba a'a ya rinka jin haushinka kaɗai a cikin zuciyar a cikin zuciyarsa wallahi ya isa mutum bala'i mutum ya kasance mahaifinsa baya jin daɗinsa mahaifiyarsa ba ta jin daɗinsa ba shi da aiki sai tattalo musu magana da jawo musu magana da sa su a cikin matsala duk lokacin da suka zama ambace sai su ji ransu baya musu daɗi to wannan kada ya ishe shi bala'i a cikin rayuwarsa faqalat sai ta ce ya rasulullah ya manzon Allah inni ushidullaha in ko haka ne abin da ka faɗa to ina shaidar da Allah maɗaukakin sarki wa mala'ikatahu ina shaidar da mala'ikun Allah wa man hadarani min almuslimina da wanda ke halatta a nan wajen daga cikin musulmi dukkaninsu ina shaidar da su anni qad raditu an waladi daga yanzu wancan fushin na sauka na yadda da ɗana ta yafe masa kenan ko قد رضيت أن ولدي القمع قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya ce in talik ya bilal ilaihi ya bilal koma inda alkama yake a kwance ka je ka tsara duba ka kalla wanzur ka duba ka ga wani hal yake ciki hal yastati'u ay yaqula la ilaha illallah am la ka ga yanzu bayan wannan furucin da mahaifiyarsa ta na cewa ta yafe masa ta yadda da shi zai iya buɗe baki ya furta kalmar shahada ko kuma har yanzu dai ba zai iya ba fala'alla sai annabi ce mai yiwa ne umma alqamata takallamat bima laysa fi qalbiha haya'an minni mai yiwa ne ita wannan mahaifiya ta alqama ta fa buɗe baki ta ce ta yafe wa ɗanta ne saboda kunyar annabi mai yiwa saboda kunyar gaban annabi da take ba za ta iya cewa ba ta yafe ba sai ta ce ta yafe in ko haka ne kaga abin bai je zuciyarta ba to har yanzu akwai sauran na akan ba za ta iya furta kalmar shahada ba ba zai iya furta kalmar shahada ba to sai annabi ce aje a duba fan talaka dan aike ya tafi fasami'a alqama fasami'a alqamata min dakhil dar yaqulu so haka daga cikin gida ya jiyo muri alqama da karfi yana cewa la ilaha illallah la ilaha illallah baki baki ya saki kenan fa dakhala bilal fa qala sai bilal bai bar su ba sai da ya shiga cikin gidan da wanda suke tattare da shi ya shiga faƙala ya ce musu ya ha'ula ya ku waɗanda kuke zaune a nan wajen kuke kallon abin da ya faru kun ga dai ɗazu an zo an ce ce la ilaha illallah ya kasa yanzu kuma ba fushin da uwar alƙama ta yi da shi hujiba lisanuhu an shahada shine ya kange ya hana harshensa iya furta kalmar shahada wa inna ridaha atlaqa lisanahu kuma hakika yardar da ta da shi yanzu bayan ta yi fushi shi sa ku ya iya furta kalmar shahada din ba tare da kuma kowa a wajen ba thumma mata alqama yana faɗa kuma sai alqama ya fuɗe mutu shikenan sai cika min yaumihi a wannan ranar tasa fa hadarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya taso daga inda yake da shi da sauran wanda suke tare da shi ya taho inda alqama yake fa amara bi ghaslihi ya umarni a wanke shi wanka irin na shari'a wa kafnihi da yi masa linkafani a sa masa sutura sun salla alaihi sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsaye sallah a kansa wa hadara dafnahu sannan kuma ya halicci wajen binne shi sun qala ala shafiri qabrihi fa qala sannan sai annabi ya tsaya a gefen ya tsaya a gefen kabarin alkama sannan ya ce da mutane ya ma'asharar muhajirina ya ku taron masu hijira ya ku jama'ar masu hijira wal ansar da mutanen madina man faddala zaujatahu duk wanda ya sake ya fifita matarsa ala ummihi akan mahaifiyarsa la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina to la'antar Allah fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina to la'antar Allah da la'antar mala'iku da la'antar mutane gaba ɗaya ta fada ta dira a kansa la yuqbal la yuqbalu minhu sarfan wala adlan ba za a karɓi farillarsa ko nafilarsa ba e shi ne abin da ake nufi sarfan wala adlan farillarsa ko nafilarsa idan ya dubba za a karɓa ba illa an ya tuba ila Allah azza wa jalla har sai idan ya tuba ga Allah madaukakin sarki wa yuhsinu ilaiha sannan ya kuma kuma ya kyautata mata abin da ya bata mata ran nan da shi ya je kuma ya kyautata mata wa yatlibu ridaha ya kuma nemi yardarta فرضي الله فرض الله فرض الله في رضاها saboda yardar Allah madaukakin sarki tana cikin yardarta wa sakhillahi fi sakhiha haka nan fushin Allah madaukakin sarki yana cikin fushinta malai ce fa nas'alullaha muna roƙon Allah madaukakin sarki ayi waffiqana li ridahu ya datar da mu da samun yardarsa wa ayu jannibana ya kuma nesanta mu sakhatihi daga afkawa cikin fushin Allah madaukakin sarki innahu jawadun lalle Allah madaukakin sarki mai yawan kyauta ne karimin kuma mai karamci ne raufun mai tausayi ne rahimun kuma mai jin kai ne wannan hadisi da makaranta dogo kissa ce da al-Imam al-Uqayli ya fitar da ita a cikin Abu-Afa jalladi na uku shafi na ɗari hudu da sittin da ɗaya hakan imam al-baihaqi ya kawo ta a cikin sunan al-kubra tasa hadisi mai lamba ta dubu na dubu bakwai da ɗari takwas da casa'in da biyu hakanan ibn al-jauzi a cikin littafinsa shi ma al-mawdu'at ya kawo wannan kissa malam mai ta hakiki a ƙasa sai ce ya laital khutaba ina ma malaman da suke hutubobi da wa'azuzzuka a gurare daban-daban yantahuna ko yantahuna an zikiri hadhihi alqissa za su hanu su daina kawo wannan kissa almawdu'a wacce take hadisi ne na ƙarya aka kirkira aka jingina wa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace wa in aradu zikr alqisasi idan suna so su ambaci kissosi da suke bayani game da biyayya wa iyaye da ɗa a gare su da kuma munin da ke cikin saba musu ya ce fafi sahihi ma guni an zalika a cikin ingatattu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kan bukhari muslim a abi dawuda tirmizi nasa'i ibn maja da sauran littattafan hadisi da ingatattu sun wadatar da abin da yake akwai isoshin da kake bukata ka dauka ka kawo ba sai an kawo na ƙarya ba haka malam ya faɗa eh kuma al'amarin haka yake saboda haka yan uwa tun daga farkon babin za ku ga malam da ayoyin alkur'ani ya fara sannan ya shiga bayani game da hadisai ingantattu ko na annabi sallallahu alaihi wasallam idan ma dan yi rashin sa an kawo hadisin da ba ingantacce ba mun dai ishara gare shi mun ce hadisin nan bai inganta ba sannan malam kuma ya sauka ya kawo maganganun malamai tun daga kan sahabbai da tabi'ai da wanda suka zo bayan su sannan malam yayi wa'azi mai jan hankali da ratsa zuciya game da bin iyaye haka ne sannan ya kawo su baitittuka ƙarshe kuma sai ya rufe da wannan kissa so haka idan muka kalli babin za ku ga ayoyin alkur'ani da malam ya kawo da hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare su su kadai sun wadatar eh ko aya kadai ko aya ɗaya ce kawai aya ɗaya ta zo ta ce maka wa wasainal insana biwalidayhi me ihsanan ko husnan ta ishe ka cikin alkur'ani ina fata an fahimta ba lalle bane sai an ta kawo nusus a ce a kawo a can a kawo a'a in dai mumini ne kai abinda Allah madaukakin sarki ce inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na Allah madaukakin sarki ce kadai fadin muminai duk lokacin da aka kiraye su zuwa ga wani hukunci da Allah da manzansa suka yi babban abin da ke fitowa daga bakinsu na martani shine sami'na wa kadai ta isar hadisi kadai ya isar duk sun wadatar sun wadatar akan haka saboda haka yan uwa Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon bin iyayen mu yadda ya kamata wanda nasu suka rasu kuma Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya gafarta musu wanda suke da su a raye Allah ya raba su da su lafiya wannan shine babban fatan da muke insha Allah ta'ala game da babin da muka riga muka wuce za mu shiga babi na gaba mala yace al-kabiratu tasi'a babban laifi na tara shine hijrul aqarib kauracewa makusanta kauracewa makusanta haka ce kauracewa makusanta ya shafi daina ma'amala da su saboda wani saɓani da ke tsakaninku ko kuma ɗauke musu wuta da janye musu ƙafa saboda ka samu wata dama a duniyance aka ce makusanta sun shafi duk wani wanda yake kusa da kai in ka ɗauke iyaye ina fata an fahimta to akwai waɗanda ba iyaye ba ne amma su suna da haƙƙi mai girma a kanka haka ne ‘yan uwanka ƙannanka yayyanka ƙannan babarka ƙannan babanka irin waɗannan mutane duk suna da kusanci da kai na kusa kuma suna da buƙatar su ma a kyautata musu in kana da hali kai musu gwargwadon halinka an baka da hali kai musu da abin da Allah madaukakin sarki ya sare maka kai koda da kalma mai daɗi ne eh koda ka taka ka je ka gaishe su ne a gaisa a ga juna wani abu ne mai kyau kai koda ka ɗau waya ne ka kira wani ka ce baba ko kawu ko baffa wani na kira ne kawai in gaishe ka da daɗi ko babu da daɗi koda da wannan ne amma ƙaurace musun yan uwa na ɗaya daga cikin abin da malamai suke lissafawa a cikin alkaba'ir kabira ce ya ƙaurace wa makusanta ‘yan uwa babban zunubi ne wanda Allah maɗaukin sarki baya gafarta sai mutum ya dage da tuba kuma ya daina abin da yake eh sai kai ta tuba ga Allah maɗaukin sarki sannan kuma laifin da kake ka daina ka gyara sannan sai Allah ya gafarta maka Allah ya yafe mana gaba ɗaya malai ce qala Allah ta'ala Allah maɗaukin sarki yace wattaqullaha allazi تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا كو karshen ayar kenan malai ya bude da wannan ayar da ke cikin suratul nisa'i Allah madaukakin sarki ce wattaqullaha ku kiyaye Allah madaukakin sarki ma'ana ku kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki allazi tasaaluna bihi wanda kuke roƙon junan ku da shi kace wani dan Allah kai mun abu kaza wani dan Allah ka bani abu kaza wani dan Allah kada ka yi min abu kaza kun ga idan ka tashi hada dan uwanka da wani abin da yake ganin girma dan ya bari ko dan yayi da wa kake hada shi da Allah shine allazi tasaaluna bihi wanda kuke hada junan ku da shi shi sa malamai suka ce idan ka tashi yin magiya ko hada wani da abin da yake ganin girma dan ya baka ko dan ya haka to ba a yi da kowa sai da Allah an fahimta yan uwa ba za ka ce dan Allah dan binta yan ma'aikin Allah ba dan annaba ba a yi ba daidai bane ba ka ce dan Allah dan annabi ba dan annabi bai isa ba annabi ya wuce duk inda kake tsammani amma shi annabin bai koyar da haka bane ina fata an fahimta shi a karan kansa bai koyar da haka ba saboda ka Allah madaukakin sarki shi kadai ake hada ake hada shi ake hada ake magiya da shi wal arhama sannan kuma wattaqul arhama an gane atafi ne akan me ittaqu Allah ku kiyayi Allah maɗaukakin sarki sannan kuma wattaqul arhama ku kiyayi zumuncin da ke tsakaninku da uwanka da ku yanke shi an fahimci ayar ai ko yawa wasu malamai sukan adafin akan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama sai su ce ku kiyayi Allah maɗaukakin sarki wanda kuke haɗa junanku da shi wal arhama sannan me kuke kuma haɗa junanku da zumunci cewa na dan zumuncin da ke tsakaninku da shi amma dai fassara ta daidai kamar yadda zamu zo mu malam zai mana ita shine wattaqullaha wattaqul arhama ku kiyayi Allah madaukakin sarki ku bi dokokinsa kenan ku bi abin da yace ku bi ku hani daga hane-hanensa sannan wattaqul arhama ku kuma kiyaye zumuncin da ke tsakaninku kada ku yanke shi yan uwa abin ya fito aiko yawwa ai sai malaiti zai fasara sai ce wattaqul arhama ai ku kiyayi zumuncin da ke tsakaninku an taqata'uha kada ku yanke ta kada ya kasance kai ne sanadin yanke zumunci a danginku kai ne sanadin yanke zumunci tsakaninka da dan uwanka kai ne sanadin yanke zumunci tsakaninka da wannan naka wallahi wannan ba karaman bala'i bane idan ma wani ne yanke zumunci da kai ka bari shi ya yanke da kai kai kada ya kasance kai ne sala ina fata fahimta yan uwa idan ma shi ya yanke in za ka iya yi kokari ka daura shi ya datse yi kokari ka samu igiyar ka yi mai ka jawo ta ka daura shine abin da ake bukata dan ba ba wai mai sada zumunci bane mutumin da sai wanda yake zo masa yake zowa wannan ba mai sada zumunci bane wannan sunansa kawai mai ramuwa ya zo maka ka je masa yi maka kai masa an yi wanwan kenan ka ga ramawa kai kenan amma in kana so ka san waye mai sada zumunci zamu zo makaranta hadisin a gaba shine wanda an yanke masa an daina kula shi kuma sai sai ya koma to wannan shine alwasil eh wannan shine alwasil mai sada zumunci Allah ya ba mu iko eh abin akwai wahala kwarai da gaske sai kai fada da shedan da zuciyarka sosai shedan zai ta gaya maka dan me zaka je waje a wulakanta ka dan me zaka je waje a ga kamar abu ka je nema dan me haka zai ta gaya maka abubuwa kala kala na uzuri wanda duk uzurin babu guda ɗaya na kama a ciki amma kuma zuciyarka za ta gamsu da shi eh kai dan me ka damu da su su ba su damu da kai ba haka zai rinka gaya maka sai ayi eh ka je ku gaisa ka tashi kai towa ka shikenan Allah ya ba mu ikon kiyayewa wa qala Allah ta'ala hakanan Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa a wata surar yace ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum waɗancananka su wane ne to wannan sai mu kuma ayar baya ayar bayanta shine faɗin Allah madaukakin sarki da yace wa hal asaitum ko fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi sai ce me wa tuqatti'u arhamakum sai ce ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum wannan ayoyi suna cikin suratul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ce fa hal asaitum in tawallaitum shin yanzu ba kwa gani ba kwa hangen cewa in tawallaitum idan kuka juya baya kuka kauce daga hanyar Allah madaukakin sarki kuka bar umarnin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in tawallaitum an tufsidu fil ardi hakan ya kai ku zuwa ga barna a doron ƙasa ku kasance mabarnata sakamakon mai sakamakon juya wa Allah da manzansa baya sannan watu qatti'u arhabakum hakan kuma ya kai ku wajen ku yayyanke zumuncin da ke tsakaninku ba ka ganin haka kamar istifhami ne inkari alama tambaya ce ta inkari ake mana ma'ana kai yanzu abin da kai ya dace yanzu zira ake ace ka ce eh ko a'a ai abin ake so a ce maka abin da kai bai dace ba ina fata an fahimta to kamar haka ne yanzu ku kuna gani idan kuka juya wa Allah maɗaukakin sarki baya da manzansa wanda juya musu bayan nan zai kai ku ku yi waɗannan abubuwa guda biyu manya-manya na farko me shine barna a doron ƙasa na biyu me yanke zumunci to kamar me tambaya tambaya cewa ya ubangiji menene hukunci ko kuma menene sakamakon masu wannan aiki sai Allah ce ula'ika waɗancananka masu wannan aiki na barna a doron ƙasa masu yanke zumunci waɗannan abubuwan guda biyu allazina la'anahumullahu sune wanda Allah ya la'ance su sune wanda Allah madaukakin sarki ya la'ance su ya nesanta su daga rahamarsa fa asammahum sai ya kurmtar da su wa a'ma absarahum ya kuma makantar da ganin su babban malami ash-sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen yake cewa waɗannan ukuba ne guda biyu da duk mutumin da ya waɗannan ayyuka guda biyu barna a doron ƙasa da yanke zumunci Allah maɗaukakin sarki zai masa su ukuba ta farko a duniya ce ta biyu kuma a lahira wacce ce ta lahira shine Allah maɗaukakin sarki zai tsine masa albarka me tsinuwa shine at-tardu wal ib'ad min rahmatillah Allah ya kori mutum yayi nesa da shi daga rahamar Allah ina ce rahamar Allah a lahira aljanna kun ga ba zai shiga aljanna ba kenan ita ce ƙubar lahira mecece ƙubar duniya shine sai Allah maɗaukakin sarki ya kurumtar da jinsa ya makantar da ganinsa amma wani irin kurumtarwa wata irin makantarwa ba kurumtarwa ta ka daina gani ba ba kuma ba kurumtarwa ta ya daina ji ba ba kuma makantarwa ta ya daina gani ba a'a ta yadda duk inda gaskiya take idan ya zo ba zai kalle ta ba duk inda gaskiya take idan ta zo ba zai ji ta ba wannan shine abin da ake nufi kuma wannan yafi bala'i yan uwa eh gwanda a ce idan ka baya gani kunnan ka baya ji amma kana bin Allah wannan ba abu ne mai sauki ba yanzu kurma idan ya ba Allah zai shiga aljanna ko ba zai shiga ba makaho idan ya ba Allah zai shiga aljanna ko ba zai shiga ba amma mai ji da ganin da yake bin Allah fa shi sa Allah madaukakin sarki ce fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur makanta ba ita ce makantar gani ba wannan gululin idan ya daina gani ba shine makanta ba inji Allah madaukakin sarki yace makanta shine zuciyar da take cikin kirji ta daina gani babban makanta kenan shine duk gaskiyar da za a gaya maka ba za ka bi ba duk gaskiyar da za a gaya maka ba za ka ji ta ba wannan babban bala'i ke shi sa Allah madaukakin sarki da ya tashi wasafa mana kafirai kun ga manya manyan makafi kenan manya manyan kurami kenan sai ce musu lahum qulubun me la yafqahuna biha ko wala hum a'yunun la yubsiruna biha wala hum adhanun la yasma'una biha sai Allah ya ce ulaika kal an'ami bal hum me adall karshe kenan Allah maɗaukakin sarki ya gama condemning ɗinsu ya ce suna da zukata amma ba sa hankalta da ita suna da idanuwa amma ba sa kallo da shi a'a makafi ne idansa a rufe yake ba a rufe me ake nufi ba sa kallo kallo da ya kamata a ce mutum ya kalla ya bi da shi suna da kunnuwa amma ba sa ji da su wani irin ji ake nufi ji na karɓar shari'a sai Allah ya ce ula'ika kal an'ami kaga irin waɗancan kai ka ce dabbobi ne sai Allah ya ce kai balhum adal bal ce idrabiya eh bal ce idrabiya idrab ibtali ko idrab intiqali a ce balhum adal kai bar ba wannan ba wanta ba wannan ba ma wanta ba dabbobi kai sun fi ma dabbobi ina fata an fahimta shine idrab ibtali akwai idrab intiqali shine kamar ka ce ka annaka tantaqilu ila shay'in ila shay'in akhar kamar kana turuwa ne daga wani zance zuwa wancan kamar ka ce makafi ne kuma guragu ne kuma kaza haka bal kaza bal kaza wannan shine wancan shine wancan ma'ana siffata su kake kara musu wata akan wata ina fata an fahimta to sai Allah ce balhum abal kai barma wannan su abin nasu ma yafi dabbobi to kaga mutumin da baya gani gani na ido wannan a shigar rabe shi da masoya guda biyu aka ɗauke masa su ya yi haƙuri ya koma ga Allah maɗaukin sarki ba shi da sakamako sai aljanna me masoya guda biyu su ne idanuwa habiba ta yi haka annabi ya faɗa a cikin hadisi wanda duk Allah jarrabe shi da idanuwa guda biyu suka daina gani ko aka haife shi a haka ko kuma yana gani daga baya wata matsala ko larura ta same shi ya daina gani ya yi haƙuri bai raki ba bai je ya rinka yawon nacin neman bara a wajen mutane da sauransu ba ya yi haƙuri ya tabbatar wannan daga Allah ne subhanahu wa ta'ala to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ba shi da sakamako sai aljanna ina fata an fahimta ashe kaga wani lokacin amma da idan akwai amfani sai ka ce me eh da sai ka ce wannan wani lokacin babu su dan waɗannan idanuwan nan abubuwan da suke kallo ai yayi yawa yayi yawa wannan idanuwan nan sai dai Allah ya fi mana kawai wa abin da ake nufi da ula'ikan ladina la'anamullah fa asammahum shine kurumta ba ta ji ba ta ji wannan ba a'a ta karbar gaskiya sannan kallo ba kallo na ido ba a'a kallo na karbar gaskiya shi ma ake nufi wannan me yasa aka yi musu haka saboda ayyuka guda biyu da suka yi barna a doron kasa da kuma me yanke zumunci ko Allah ya rahama yanke zumunci yan uwa fa qala Allah ta'ala haka nan Allah maɗaukakin sarki ce allazina yufuna bi ahadillahi Allah yana yaban wasu bayin Allah na gargari su ne ulul albab ma'abuta hankali kamar mai tambaya ya tambaya ya rasu ya, ya ubangiji suwaye ma'abuta hankali sai Allah ya ce allazina yufuna bi ahadillahi su ne waɗanda suke cika alkawarin Allah maɗaukakin sarki wala yanqubuna al-misaqa ba kuma sa warware alkawari e ba sa warware alkawari abinda ake nufi da almisaq shine tawkidul ahad shine karfafa alkawari alkawarin da aka karfafa shi sai a ce masa almisaq shi alwafa da Allah subhanahu wataala yace allazina yufuna bi ahadillahi sune wanda suke cika alkawarin Allah idan sun dauka me ake nufi da alkawarin Allah shine alkawarin da muka dauko da ni da kai da kowa da musulmi da wanda ba musulmi kowa daga cikinmu yan uwa mun ɗauki alƙawari tsakaninmu da Allah cewa za mu ba Allah idan muka zo duniya ba wanda bai wannan alƙawarin ba fa nayi kayi mushrikai sun yi majusawa sun yi masu bautan wuta sun yi masu bautan rana kowa yayi shine lokacin da muna alamar zar eh muna alamar zar muna kamar kwaye zarra a tsazan annabi adam alaihi salam Allah madaukakin sarki ya tara mu gaba daya wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim sai ce me alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin haka Allah madaukakin sarki ya ce wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim ka tuna lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya riki alƙawarin ‘ya'yan annabi Adam malaman tafsiri suka ce a lokacin muna kamar ƙwaye zarra dukkaninmu ba wanda aka halitta muna tsazan annabi Adam Allah maɗaukakin sarki ya kalle mu gaba ɗaya ce alastu bi rabbikum dukkaninmu ba ni ne ubangijinku ba wa za ku bauta tawa gaba ɗaya kowa sai ya amsa a madadin kansa babu wanda ya amsa a madadin wani kalu haka Allah ce kowa da kowa sai ce bala ya ubangiji kai ne idan mun fito mun zama mutane kai za mu bauta ya ubangiji an taqulu sai Allah ce nayi haka ne dan kada ku je ku ce inna kunna an hadha ghafilina ai mun rabkana mun gafala game da wannan alƙawari ya ubangiji ba mu san shi ba to kun ga mun dauki alƙawari ko mu dauka ba to sai mu sauke alƙawari to shi sai Allah sai yake tuna mana wancan alƙawarin yace alladina yufuna bi ahadillahi sune wanda suke dau suke tuka alƙawarin da suke wa Allah madaukakin sarki alwafa'u kuma yana ɗaukar ma'ana guda biyu ko dai tuka alƙawarin da ka ɗauka tsakaninka da Allah ko tsakaninka da mutane ƴan uwanka ko kuma alwafa'u ya ɗauki ma'anar a biyan bashin kyautatawa na ce biyan bashin kyautatawa shine duk wani mutumin da ya maka kyautatawa a rayuwarka to ka tabbatar kai ma ka rike wannan kyautatawar da kyau kuma idan ka samu dama ka rama masa suna kiransa alwafa idan ka ji an ce fulanun wafiyun fulan wafiyun ma'ana wane baya manta alheri inda kai masa alheri sai ya rama inda kai masa alheri ko ba shi da abin da zai rama zai je ta maka addu'a a gefe dan haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man sana ilaika ma'rufan fa kafi'u wanda duk ya maka wani abin alkhairi annabi ce kada ka manta da shi in ka samu dama ka rama masa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi idan baka samu abin da za ka rama masa da shi ba kai ta masa addu'a kai ta masa addu'a har sai ka ji a ranka ba ka rama masa ina ba ta an gane so da haka haka al'adar mutane na gari take dan mutumin da kaga aka masa alkhairi zai manta ka kyautata masa ya butulce maka ka ja shi rana ya mai da kai ka ja shi inuwa mai da kai rana to wallahi wannan ba mutumin kirki bane eh ba mutumin kirki bane ɗaya daga cikin al'ada ko ɗabi'a ta balarabe balarabe akwai aulafawa a cikin ɗabi'arsa in dai ka taɓa masa alkhairi baya mantawa da shi baya mantawa da shi akwai wani balarabe lokacin da ake sulhu hudaybiya wanda aka ai lokacin da aka aiko shi mutanen mutanen maka ƙureshawa shi suka aiko ya zo ya sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan aiko kusan mutum biyu ko uku na farkon da ya fara zuwa ya zauna a gaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je ya zauna gashi ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba mutuntawa ba girmamawa a ya ga kamar galala haka kawai sai kai hannu yake taba gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ga sai sayyidina Abubakar as-Siddiq as-siddiq al-akbar radiyallahu anhu yasa hannu ya maki hannunsa yace masassa badran lat wannan kamar zagi ne kamar ba zan ce dura ashar ba tunda manya ba sa dura ashar amma dai zagi ne sai kai gemun annabi zaka taba ka taba kaza ake bi masa ka taba kaza sai juye ce waye zage ni aka ce masa sayyidina Abubakar shine ya kwafa yace kash ban ji daɗi ba yace na tuno akwai wani alkhairi da ya taɓa min sau ɗaya saboda wannan alkhairin ya ci darajarsa ba zan iya mai masa da martani ba yace wallahi da wani ne da ya ibi kashin sa a hannu malla shaɗin shine kalli alkhairin da sayyidina abubakar ya taɓa masa shi ya tuna ba zai iya mai masa da martani ba haka ya kamata duk musulmi yan uwa su zama duk mutumin da ya taɓa maka alkhairi ko magana ce mai da kada ka manta da ita kaga butulci wallahi ba ɗabi'a ce ta musulmi na garba wanda mun ɗauke ta a matsayin ba komai ba ya a matsayin ba komai ba mutum ya jawo ka inuwa ya mai da kai mutum ƙarshe sai ga da kai za a ji a zauna ana zagin mutum da kai za a rinka shirya yadda za a cutar da shi da kai za a rinka shirya yadda za a yi masa abin da ba daidai ba wallahi wannan ba alheri ba ne mutum ya zama mutumin kirki saboda kan aka ce alwafa'u yana ɗaukar ma'anarsa shine rama ko kuma biyan bashin kyautatawa Allah subhanahu wata'ala ce allazi ne yufuna bi adillahi su ne wanda suke a cika alƙawarin da suka ɗauka wa Allah maɗaukakin sarki wala yanqubuna al-mithaq sannan kuma ba sa warware alƙawarin da ke tsakaninsu da mutane ‘yan uwansu sai Allah ce wallazi na yasiluna su ne waɗanda suke sadar da ma amara Allah bihi ayyusala abinda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni a sadar da shi menene shine zumunci su ne suke sadar da abinda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni a sadar da shi me ake sadarwa shine zumunci wa yakhshawna rabbahum kuma suke jin tsoron ubangijinsu wa ya khafu na su alhisab kuma suke kiyaye suke jin tsoron mummunan hisabin da za su tarar idan sun yi me idan sun yanke zumunci idan sun yanke zumunci wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace yudillu bihi ay bil qur'ani kaseeran wa yahdi bihi kaseeran wa ma yudillu bihi illa al fasiqin alladhina yanquduna ahada Allah min ba'di mithaqihi ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الله سبحانه وتعالى يضل به الله مدوكين سركي ينا بتروا دشي كثيرا متاني ديوا sai ma lai fassara ce ai bil qur'ani Allah madaukakin sarki yakan batar da mutane da yawa da alqur'ani idan aka karanta mutum alqur'ani ya kafirce masa ya bata idan aka karanta mutum alkur'ani ya karba yayi me ya shirya yudillu bihi kafiran wa yahdi bihi kafiran sai Allah ce amma wa ma yudillu bihi illa alfasiqin babu wanda ke bata da alkur'ani sai wanda yake fasiki sai fasikai su ne suke bata sakamakon karatun alkur'ani amma duk mumini mai alkur'ani yake yake kara masa shirya wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi sai Allah ce fa amman ladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshiruna wa amman ladina fi qulubihim maradun fa zadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafiruna Allah ya kiyaye mu eh su masu imani duk lokacin da aka karanta alqur'ani za ga imani yake kara musu shirya yake kara musu amma duk mutumin da yake kafiri ko munafiki ko fasiki da an karanta alqur'ani sai rinka jin zafi rinka jin ba daɗi to wannan mutum ya tumi imaninsa akwai wanda fa idan ana karatun alkur'ani wallahi ba sa jin daɗi wallahi yan uwa kai aka sa alkur'ani sai ka rinka jin wani shauki eh aka sa maka murya khalil al-khusari kana yana karatun nan ina gaya maka sai ka rinka ji ina ma kai ya daina amma wani shi ji yake wallahi gwanda music eh a sa masa kwarai da gaske wallahi ya fi jin daɗin music akan karatun alkur'ani har cikin zuciyarsa kuma kaga wannan zuciyar ta yi tsatsa eh ta yi tsatsa ko shakka babu irin wannan Allah ya kiyaye mu Allah subhanahu wataala ya ce allazina yanquduna ahadallahi in kana nema su ne waɗannan fasikan su ne masu warware alƙawarin Allah madaukakin sarki idan sun ɗauka irin wancan alƙawarin da suka ɗauko ba sa cika shi warware shi suke yi min ba da misaqihi bayan sun ɗauke shi sun ƙarfafa shi akan cewa za su ɗauka sai su warware shi Allah ya ce wa yaqta'una suna kuma yanke ma amara Allahu bihi ayyusala abinda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni a sadar da shi ne kenan zumunci yawwa fil ardi a doron ƙasa Allah ce ula'ika humul khasirun waɗannan su ne asararru uwa idan kuka kalli waɗannan ayoyi za ku ga mai yanke zumunci Allah maɗaukakin sarki ya kira shi da su siffofi guda uku na farko la'ananne ne Allah kiyaye mu na biyu fasiki ne Allah kiyaye na uku asararre ne Allah kiyaye mu duk ga suna a cikin ayoyi ulaika alladhina la'anahum Allahu fa asammahum wa a'ama absarahum kun an samu la'ana anan ko wane ne wannan mai yanke zumunci sannan na biyu yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira ma yudillu bihi illa al fasiqina daga cikin siffar fasikin nan Allah ya ce alladhina yanquduna adallahi min ba'di mithaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayusala sannan kuma sai Allah ya kara ulaika humul khasiruna duk wannan siffa wace ce mai yanke zumunci Allah maɗaukakin sarki mana tsari da yanke zumunci abin da zai da kai mutum ya zamto fasiki a sararre kuma tsinan ne ga shegantaka kuma ga hauka ɗaya ya ishe shi malati azamu zalika ma baina ma baina al'abdi wallah mafi girman alkawari shine alkawarin da ke tsakanin Allah da bawa ma ahadahu Allahu ala al'abid shine abinda Allah madaukakin sarki ya alkawarin sa tsakaninsa da bayi shine wanda muka bayani a baya wa fi sahihaini hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kala yace la yadkhulul jannata qati'un ana ku qati'u rahimin aka sako to yadda hadisin yake a cikin bukhari da muslim shine la yadkhulul jannata qati'un me yankewa baya shiga aljanna akwai ɗaya daga cikin marwatan hadisi shine sufyan ibn uyayna ɗaya daga cikin malamin tabi'i shine ya ƙara cewa ya'ani qati'u rahimi ana nufin mai yanke zumunci wannan fassara ce tawa ta sufyan ibn uyayna shine abinda malamai suke ce masa mudraj al idraj shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗo ta magana to daga cikin marwaitan hadisin ko sahabi ko tabi'i ko wanda yake kasan su sai ya nemi fassara abinda annabin ya faɗa sai ya haɗa magana da magana annabi ba tare da ya tantance ba shine mudraj ina fata an gane bari ba ku misalin mudraj hadisin bukhari da muslim sahabi abu rira yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna ummati yud'awun yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athar al-wudu hakika al'umma ta ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai kiraye su mu kenan muna masu haske a fuskar mu muna masu haske a kafafuwan mu sai annabi yace min athar al-wudu saboda abinda muke wankewa na alwala yadda muke wanke hannayen mu da fuskokinmu idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu na tashin alkiyama in Allah ya yarda za mu tashi fuskokinmu da hannayenmu suna ƙyalƙyali walwalwal annabi ya ce da wannan ƙyalƙyalin zai gane mu haka ne hamma annabi ya bada misali ya ce yanzu misalin da zan baku shine mutum ne yana da dawaki baƙaƙe kirin a cikin garke da yawa a cikin dawakin nasa sai aka samu baki guda ɗaya mai farar fuska da farar kafa zai gane wannan mai farar fuska da farar kafa a cikin bakaƙen nan kuma zai gane ba annabi ya ce to haka zan binciko ku na gano ku a cikin sauran al'ummai sallallahu alaihi wasallam to haka wannan ita ce iya magana annabi sai abu rere ya kyara cewa fa man istata'a minkum ay yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al wanda duk yake so ko yake nufi ya ƙara wannan tsayin hasken nasa da kuma tsayin hasken fuskarsa to ya ƙara wannan maganar ta abu rera ce saboda haka idiraji ne sai aka hada su a waje guda shi sa abu rera shi in ya tashi yana alola idan yana idan ya wanke hannunsa sai ya kawo hannun amma shi kadai yake alolarsa ba in aga mutane ne yadda kowa normal alola yake haka yake amma in ya ware saboda yana so hasken nasa ya yawa sai wanko hannun idan ya wanke kafa sai ya zo har gwiwa kaga alolarsa musamman ce to wata rana ɗalibinsa shine sai ya ganshi bai san yana bayansa ba kawai sai ya ganshi sai ga yawon ko hannun sai ce a akrama kalla wani wata irin alula ce haka sai ce a ai da na san ka ganda ba zan yi ba to shine sai ga masa wannan hadisi sai ce ina so wannan hasken nawa ne ƙara tsayi to amma malamai suka ce yadda Allah madaukakin sarki ya kaddara zai tsayin haka zai tsayi saboda haka ƙarawa zuwa nan wajen a wannan ijtihadi na Abu Hurairah malamai suka ce ba za a yi amfani da shi ba an fahimta muna bayani akan mudraj saboda haka la yadkhulul jannata qati'un shine hadisin tare da cewa akwai ruwaya a cikin adabul mufrad na imamul bukhari dai wanda kun san bukhari ba wai sai bukhari ne kadai littafin sa ba ko ya da littafai da yawa manya manya daga cikin sa akwai adabul mufrad shi adabul mufrad hadisi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi imamul bukhari ya tattara wanda suke bayani akan ladiba ladiban abubuwa kaza ladaban shiga ban daki ladaban shiga gida ladaban zama a majalisar haka ina fata an fahimta to su ya tattara shi wannan imam bukhari bai sanya masa sharaɗin inganci ba zai iya kawo hadisin da yake ingantacce a cikin kuma ka iya samu hadisin da ba ingantacce ba kada wani ya ce maka ai imam bukhari ya rawaito hadisin da bai inganta ba sai ka ce masa a wani littafi a sahihi nasa ko kuma a ɗaya a wani littafi in a sahihi ne to ƙarya ne yawa an adabul mufrad ne ko a littafi yana da tarikul khabir yana da yana da littafai da yawa ba matsala za a iya yi to adabul mufrad imam bukhari ya rawaito hadisi wanda akwai wannan lafazin na qati'u rahimin amma dai abin da ke cikin nuskha ta sahih bukhari da muslim shine qati'un mai yankewa ba zai shiga aljanna ba ƙati ume mai yanke zumunci yan uwa da wannan hadisi ne malamai duka suka ce ashe yanke zumunci na ɗaya daga cikin mai manya-manyan zunubai kada ku manta daga cikin muqaddimu aka ce daga cikin abin da ake gane manya-manyan zunubai duk wani laifi da kaji an masa wa'idi cewa akwai tsinuwa a kansa haka ne ko mai shi ba zai shiga aljanna ba haka ne ko wanda ya shi dan wuta ne wannan za ga dukkanin su malamai suka tattara suka ce su ne manya-manyan zunubai to kaga tunda aka ce ba zai shiga aljanna ba wannan laifin menene babban laifi ne babban laifi ne Allah ya tsare mu sai malai ce faman qata'a qaribahu du'afa wanda duk ya yankewa makusantansa masu rauni wa hajarahum ya ƙaurace musu wata kabbara alaihim ya rinƙa musu girman kai da jiji da kai saboda ya fi su wani abu na duniya walam yasilhum bi birrihi wa ihsanihi baya kyautata musu ta hanyar baya daɗaɗa musu ta hanyar kyautata musu da kuma baya sada zumunci da su ta hanyar kyautata musu da yi musu abin da ya kamata hum fuqara su kuma sun kasance matalauta ne suna da bukata fa huwa dakhilun fi hadha alwa'id mala yace to kun ga irin wannan ya shiga cikin wannan wa'idi da Allah madaukakin sarki yayi na tsinuwa da asara da kuma fasikanci karshe ma kuma da rashin shiga aljanna Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wannan muna fama da shi yan uwayen sosai da sosai eh sai ka samu mutum yana da rufin asiri daidai gwargwado amma baya taimaka kowa daga cikin yan uwansa eh shi ya zamto abinda bahaushe yake cewa inuwar giginya ne eh sai wani tan na nesa sai ga suna zuwa suna amfanuwa da shi eh galibi bahaushe yace idan mutum ya samu kuɗi wanda suka fi moruwa da shi wannan aqida ce ta malam bahaushe galibi za a ga yan uwan matarsa ne haka malam bahaushe yace ban sani ba da gaske ne ko ba da gaske bane amma dai amma akwai ƙanshin gaskiya a ciki eh sai ga yan uwan mata sun fi shiga a waje eh sun fi samun fada a waje sama da shi nasa yan uwan da sauransu sama da nasa yan uwan da sauransu mutum yana da abin da zai iya wa yan uwansa abin da yake na saman musu aikin yi ko alal kalle ya taimaka musu a karatun da suke yi ko yan mata sun isa aure a aurar da su ko wannan saurayi yana buƙatar sana'a kaza a samu masa jari amma ba zai babu ruwansa na je kan masa magana sai ce shi ma ya'ya sun taso yara su yi ma abu ya masa yawa amma kuma sai ka samu labari a can gefe yana yi can gefe yana ta yi eh wata mata ta zo take ban labari cewa a mijinta sai je sai je a wani lokaci bashin ta ma zai karba na kudin ta ya hana ta sai ta ji labari a can wani wajen ya ce wannan ya bayar ya ce wannan ya bayar amma ita a gida babu a gida babu ta zo ta kawo karasa da ce to a wani gida ki je ki faɗa nan wannan ba abin fatawa bane nan wajen ina fata an fahimta kaga wannan zaka ba abin fatawa bane tunda ba a gaban sa bane wannan gida ya kamata a je a faɗa ya masa faɗa to da yan uwa akwai buƙatar mu gyara ɗabi'un mu irin waɗannan lallai idan Allah madaukakin sarki ya baka in kana so ka rinka ganin ci gaban dukiyarka taimakawa na kusa da kai kuma abin da bamu sani ba shine idan ka taimaka wanda yake kusa da kai lada biyu zaka samu ladan sadaka ladan zumunci amma wanda yake can waje in ka bashi ladan sadaka kawai zaka samu kuma duk lokacin da kake ɗaukar dukiya ka bayar ita ka'idar Allah madaukakin sarki kenan kana ɗaukar dukiya ta fi yawa kana hana ta kuma Allah madaukakin sarki yana hana ta kai ma dukiya ta kace kai ma ba baka akai ba ta Allah madaukakin sarki ce to idan ka bare ce zai baka idan ka hana kuma shi ma sai ya hana ka haka al'amarin yake Allah madaukakin sarki ba mu ikon gyarawa malai ce mahrumin min dukhuli janna irin wannan Allah madaukakin sarki haramta masa shiga aljanna illa ay yatuba ila Allah azza wa jalla sai da idan ya tuba ga Allah madaukakin sarki wa yuhsinu ilaihim ya kuma dawo yana kyautata musu وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة يا زو أتكين حديثي دقى النبي إرادة أمنتي سأر تبتا أغريشي annahu qala yace man kana lahu aqarib wanda duk ya kasance yana da makusanta bu'afa masu rauni walam yuhsin ilaihim baya kyautata musu wa yasrif sadaqatahu ila ghairihim yana juyar ya bayar da sadakarsa zuwa wasunsu wanda ba su kai su kusanci da shi ba lam yuqbal ko lam yaqbal Allah minhu sadaqatahu Allah madaukakin sarki ba zai karbi wannan sadakar tasa ba wala yanzuru ilayhi yawm al-qiyama Allah madaukakin sarki ko kallansa ba zai bar tashin al-qiyama wa in kana faqiran bi ziyaratihi wa tafaqqud li ahwalihim balai wannan hadisi ya cigaba da cewa idan dan uwanka fakiri ne to babban abin da zaka yi ka rinka kokarin ziyartarsa ma'ana idan baka da abin da zaka bashi kai yi kokarin ka rinka ziyartarsa wa tafaqqudi li ahwalihim da kuma kokarin bibiyar halin su wannan wannan hali wane yake ciki yana cikin halin damuwa ne ne masa jaji yana cikin halin farin ciki in taya shi murna wannan shine abin da ya kamata yan uwa wannan hadisi bai inganta ba shi ma Imam At-Tabarani ya fitar da shi a cikin Mujam al-Awsat nasa isnadin sa bai inganta ba وقال صلى الله عليه وسلم النبي تيرا دا امنتي سارة تبتا اغريش يتي ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم يتي سبو دا فدن النبي تيرا دا امنتي سارة تبتا اغريش يتي سلو ارحامكم فسادت دا زمنتن دكي تسكانونكو ولو بالسلام كودا دا سلمان ma'ana ko da ka ɗau waya ne ka buga ɗan uwanka ce na kira ne assalamu alaikum na kira ne mu gaisa wannan shi masa da zumunci ne musamman yadda hali yake ciki a yanzu a wannan ƙasar tamu kaga sai a hankali ko yanzu mutumin da yake kaduna ko mutumin da yake jigawa ko mutumin da yake wani gari kaga kuɗin motar da zaka taka maka jojensa da wahala e tun da da abu ne mai sauki zaka je ka dawo ka je ka dawo amma yanzu fa sai ka yi lissafi e sai ka auna sosai amma mota ce da kai zaka zuba mai sai ka ga man da zaka zuba ka je can ka dawo shi ma kansa zaman kansa yake to irin wannan lokaci kaga sai a rinka juna uzuri eh ni in ma uzuri kai ma kai mun uzuri sai in kira ka a waya mu gaisa ya wadatar in abu na dole ne ya tashi to shikenan sai mu zo mu haɗu amma dai ziyara irin wannan dai ta nesa to lalle na san wannan halin da ake ciki dole ko ana so ko ba a so za a haƙura Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai mu dora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba ɗaya ni da ku kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana wa sallallahumma wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta